الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata talatin ga watan rabi'in sani hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam buna taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas allah madaukakin sarki ya gafarta mashi tarihin da muka ɗauko a cikin littafin rijal al-fikar wadda a wato fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha sanarwa cewa wannan karatun wannan littafi a ɓangaren tarihin ibn taimiyya muƙaddima ne na littafin da muka ƙare kuma muke sa ran musa wani domin mu fayyace ma al'umma haƙiƙanin abin da addininsu na musulunci ya kunsa a lokaci ɗaya kuma mu fayyace ma al'umman da suka san ibn taimiyya su ƙara sanin shi ba wai sani ne na suna ba ibn taimiyya aiki ne jajircewa ne tsayuwa ne akan aƙida kiyayewa da tsarawa da kuma yada dokokin Allah da yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yin haƙuri ga kowace irin jarabawa da za ta iya tasowa ta kama kafan mutum ta ja shi zuwa ga turba na hallaka waɗannan abubuwa sun faru a cikin tarihin wannan dattijan malami da ake ce mashi shekul islam ba wai tsufa ya fi kowa ba ba ilimi ne ya fi kowa ba amma bawa ne da allah madaukin sarki ya jajirtar da shi dangane da abin da ya shafi wannan addini da kuma irin jarabawa da ya rika fuskanta nan da can nan da can daga cikin jarabawoyin da shehul islam ya fuskanta mun ji akwai maganan da aka ji aka kitsa aka hada shi da sarki a inda yanzu aka wannan tattaunawa da muke yi ibn taimiyya yana gidan yari ne mun ji an je an same shi ana tattaunawa da shi ana ta maganganu don su abin da suke so shine a fito da shi kuma su samu daman alfaharin cewa sun fitar da shi ne saboda adalcinsu daga nan sai a samu dokoki a ƙarƙashin dokokin sai kuma a ba ɓata mai suna a ce ayya an sa laifuffukan shi kaza da kaza da kaza da yake tuhuman shi ya tabbata irin wannan makircin ne suka nemi sima imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu dan hambali amma Allah madaukin sarki bai ba su ikon haka ba aka waye gari al'umma suka fahimci makircin su ga addini aka fahimci gaskiya da tsayuwa akan gaskiya na imamu ahalus sunna wal jama'a ahmadu dan hambali haka shi ma ibn taimiyya haka abin da ya shafi sanda azzaliman masu mulki suka kama shekunan albani suka kulle shi ba cas ba as bai taka masu ba bai barar masu ba ba abin da ya haka siddan saboda cimma manufofi suka kama ya suka tsare shi wannan shari'a ci gabanta sai gaban allah allah maɗaukin sarki ya kiyaye ibn timiya yana jawabai a wancan karan a gidan yari aka katse mu lokaci yayi malai ce wa hazil qadiyya qad intasharat ibn timiya yace wannan matsala da kuke tuhuma na akai kuma kuke son a yanzu a gidan yaro mu haɗu mai burum-burum to qadiyya ne wacce ta riga ta yadu wa zahara ما فعل فيها وعلمه الخاص والعام ما ليتي وظهر ما فعل فيها abubuwan da aka aiwatar a cikin ita wannan ƙadiyya na maganganu da tsegunguma da zaluncin da aka yi man wannan al'amari ya riga ya bayyana wa'alimahul khas manyan mutane manyan sarakuna manyan attajirai manyan malamai duk sun san wannan labarin yau a duniya wal'am da kuma gama garin mutane duk inda ka je ka komo za ka ji ana labari cewa an kama ibini temiya saboda kaza da kaza a wani lokaci ka ji labarai na ƙarya iri-iri su ake yadawa mun karanta da ku a baya lokacin da ɗaya daga cikin 'yan saƙon da aka turo ya lallashe ibn taimiyya ya zo cewa ya fita ai ya gaya mai cewa ya taƙaita mai maganganun da zai je da su ibn taimiyya ya ce mafi yawancin maganin da ke cikin ambulan ɗinka to duk ƙarya ne haka mafi yawancin maganganun da ake yaɗawa akan mutanen kirki za ka ɗauka za ka samu waɗannan maganganun mafi yawancinsu ƙarerayi ne an gane wannan da kyau ku ko mutane ko kunyin irin wannan ƙaryan ba sa yi an gane wanda wannan alimahul am wal khas kowa ya san haka ina fatan mun fahimci wannan da kyau za mu buga misali insha Allah a cikin karatu mai yiwa mutane su ƙara fa'idantuwa mahala ya ce walau ta gayyaratul ahawal hatta ja amirun ya ce da a ce yanayi ya canza a lokacin da waɗannan abubuwa suke faruwa a ƙaddara a ce sarki ya zo lokacin da ake yaɗa wannan maganganun ya sa bakin shi a kai to da mai yiwa waɗannan maganganun sun tsaya au wazirun lahu ko a ce wazirin sarki ya zo in sarki bai zo ba fi naƙale mulkin mulkin da aka ba waɗanda suke yaɗa wancan ɓannan da fajircin da abubuwan asha a ƙasan sham sarki ko na'ibin shi su an sha damun au athbatahu ko kuma ya zo ya ƙara goyon bayan wannan abin ƙarara a tabbatar da cewa abin da ake da yamun shi ake yi kun gano wannan da kyau ku shi sarki bai zo ya hana bannan ba kuma bai zo ya tabbatar da ita ba ya ja baki ya yi shiru sai da maganganu kowane ɓangare suka yadu masu faɗin gaskiya suna yi maganganun sun yadu masu faɗin ƙarya suna yi maganganun sun yadu kuma a yanzu sai sarki ya takin site kun gano wannan da kyau ku ya kama ɓangaren da zai kama daga cikin ɓangarorin au hakama bihi kuma a wancan lokacin da sarki ko waziri ya zo ya yi hukunci da wannan abin da ke faruwa a tabbatar da cewa shin mutumin da ya tada wancan tashin tashina shi al'azraki wai tabbas ya yi nan har alƙalai sun yanke mai hukunci sun yi nufinsa aske mai gemu su ɗora shi a kan jaka a yawo da shi a cikin gari koko ba su yi nufin haka ba inda shugaba ya yi ƙoƙarin daƙile wannan ɓanna to da wannan ɓanna ba ta yawo ta je ko ina ba mala ya ce lakana haza indal misriyi na min ashalin ma ya da wannan ƙadiyar ta zama mai sauƙi a wajen misrawa a lokacin da shugaba bai san me ya kamata ya a tsakankanin waɗanda yake shugabanci ba zai kawo abin da ba zai fahimci illa ne gare shi da al'umma ba sai nan gaba shi ne matsala ta taso madadin a tsaya a yi bincike hakikanin bincike a kanta mai gaskiya a tabbatar da shi akan gaskiyan shi ko da ko shi ne ba a so wanda bai da gaskiya kuma tabbatar da rashin gaskiyan shi ko da ko shi ake so to shine ibnu taymiya yace da sarki ko waziri sun yi wannan to da matsala fa ta kare da duk abubuwan da ake ji da gani a ƙasar Masar na yaduwan wannan maganan masu zagin gwamnati na yi masu yaban da suna yi al'umma sun zama wani irin abu can daban duk da ba a samu haka ba mala ya ce fayusbituna riddatihi ko dai zo su tabbatar da riddan al'azra'i an gane wanda alkali ya yanke mai hukunci to sai ibn timiya ya aje wata magana don mai saurare ya fahimci ba ta yadda za a yi su tabbatar da wancan laifin ga azra'i in ya tabbata to wannan hukuncin yana kansu suma an gane shi sa jagoran ɓanna yana yin ɓanna amma da goyon bayan 'yan rakiya an fahimci wannan duk zunubin da yake ɗaukowa tare da su za a raba idan ya ɗauko ridda su ma duk sun yi ridda in ya ɗauko bid'a su ma duk sun yi bid'a in ya ɗauko kaza duk tare za su tafi shi sa ibn taimiyya ya ce da sarki ko waziri sun zo sun yi abin da ya kamace su sun tabbatar da wancan hukuncin da alkali ya yanke a kan azra'e na raddan shi turadun matsala ta ƙari sai mala ya ce walmurtad ibn taimiyya ya ce kaga shi wanda ya radda a hakamuhu marduda bittifaqil ulama hukunce-hukuncen da ke kan shi na radda to za a cincibi waɗannan hukunce-hukunce a bisa haɗuwan fatoyin malamai kaf wa ya ƙudu dararuhu alalladina anuhu a anuhu a ɗaura kan waɗanda suka taimaka mashi mun gano wannan da kyau kuma dudun alaihim ku da kuka taimaka mai kan wannan ɓannan kuka rufa mai baya to makomanku ɗaya hukuncinku ɗaya to yin suwa ne ne suka taimaka ma azra'i a kan wancan raddan in an tabbatar da radda a kan shi to su ma za a tabbatar da radda a kansu an gane wannan da kyau ko ibn taymiya ya sakan maka wani wuriya ne dan ka gane dalilin da yasa suke rurrufa maganan ba su san a buɗa ta ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa nasaruhu bil batili min ahalid daulati wa ghairihim da waɗanda suka taimaka mai akan wannan ɓannar da ya zo da ita cikin addini da kuma rayuwar al'umma ya raba kansa haka siddan bayan Allah ya ce su haɗu kuma wanda suka taimaka mai min ahalid daula akwai ‘yan fada a ciki wa ghairihim da talakawan gari to duk waɗannan sai an bi su ɗaya bayan ɗaya ibn timiya yana cewa a bi su duk a hukunta su an gano wannan da kyau ku hukuncin yana kansu wa haza amrun kabirun shi da kanshi ibn timiya ya ce wannan babban magana ne la yambage ihmaluhu bai kamata a yawa maganan rukunsa kai nan kashi ba bai kamata a yi sakace da ita ba dole a tsaya a ba ta haƙƙinta a yi magana gamsassu a kai fa sheikh mala ce shi sheikh khabirun ya arifa a waƙibal umur ai ƙwararre ne kuma ya san yadda al'amura suke kaiwa da komowa an gane wannan mabannaci ɗaya bai tsayawa a kan tutan ɓanna shi kaɗai dole sai ya samuwa waɗanda suke tallafawa suke ciccida shi suke miƙa mai makata to mala yace wannan ba abun wasa bane abu ne wanda ya kamata a tsayo tsayuwa irin ta daka a tabbatar da an rushe ta duka ibn taymiya ya ce wa ana wallahi min a'zamin nasi mu'awanatan ala idfa'i kulli sharrin yace kun ganni nan ina maku rantsuwa da Allah ina daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa da taimakawa mafi girma wajen ganin duk wani sharri an kai shi ƙasa wafi gairiha da kuma wasu abubuwan ma da dama ina daga cikin waɗanda suke ba da goyon baya da haɗin kai duk wanda yake bibiyan tarihi ibn taimiya ya ga irin ƙoƙarin da ya wajen kawar da sitatar da makiran da ke makirci da shegun da ke shegantaka a gari da ibn taimiya ya tsayo wajen kwantar da su wa iqamati kulli khairin da kuma kokarin tsaye da kowane irin alkhairi ya tsaya da kafan shi wa ibn makhluf walau amila mahama amila wallahi ma aqdaru ala khairin illa wa a'maluhu ma'ahu yace kaga ibn makhluf law amila da zai tsaya da gaske aiki mahama amila di yanda aikin yake wallahi ma aqdiru ala khairin ba abin da zai nufa ya samu ikon aiwatar da shi na alkhairi illa wa a'maluhu ma'ahu zan shiga mai aikin tare in agaza mai in tallafa mai har ya kai magaci wala u'inu alaihi aduwahu kuma makiyin shi ba zan taba mara mai baya ba an gano wannan da kyau ku ba zan mara makiyin shi baya a ganni tare da magabta ko makiya ko waɗanda yake da matsala da su ba ba wanda bai da abokan gaba ba wanda bai da abokan hamayya kowaye faratun da kan annabawa an gano wannan da kyau ko suna da su kuma wanda baka tsammani shine zai zama abokin gabanka yanzu kalli shedan duk baiwan da Allah ya ma shedan kalli godiyan mayun da ya ma Allah an gane wannan a sha abu ne mai yiwuwa kalla annabi Allah annabin Allah annabi Adam ji abin da ɗan shi ya mashi an gane wannan da kyau ku ashe abu ne wanda dama cin da da can tarihi ya san da haka shi yasa ibn taymiya yace ni ba zan taimaka man makiyin shi akan shi ba wala haula wala quwwata illa billah hadhihi niyyati ibn taymiya yace kun ga waɗannan abin da nake gaya maku wanda ita ce ninyata wa azami ma'a ilmi bi jami'il umur kuma shine azmata game da abin da na sani na dukkanin al'amara kuma ina da azma na ingana taimaka ma al'umma kuma na taimaka ma hukuma fa inni a'lamu anna ash-shaytana yanzugu bainal mu'minin ina san shedan zai riga ingiza makirci iri-iri tsakanin muminai walan akuna aunan lishaitani ala ikhwatil muslimin ko ba zan taba barin shedan ya samu dama ya samu taimako akan yan uwana musulmi ya zira su a tarkon bala'i tarkon musiba da za su zame mai abokan zama a wuta ba duk yadda suke son abu in ba daidai ba ne ibn taimiyya ce zan tsaye in gaya masu ba daidai ba ne kuma sai na ga sun bar wannan abin da suke yi wanda ba daidai ba walau kuntu kharijan ibn taimiyya ya ce yin labai da a ce waje nike ba kulle gidan yaro ba la kuntu a'lamu bima za wa awinuhu da ni na fi kowa sanin irin kokarin da zan da gudunmawan da zan bashi wajen agaza mai wajen ayyukan shi lakin hazihi kada ja'aluha mas'alatu zurin yace sai dai sun sanya wannan matsala ta zama matsala na ƙarya an gano wannan wanda ake yawo da ita ko'ina a wani nuska yace mas'alatu daurin matsala ne wanda ake ta yama ɗiɗi da ita ko'ina ta zama kalman yawo nan da can nan da can in ma ba ita aka zauna aka faɗa ba to baka iya ba da labari ba a wannan gomni a wannan lokacin sai ce wallahu yi khayyaru lil musulmi na jami'ahum ma fi khiyaratu fi dinihim wa duniyahum amma ba komi Allah madaukin sarki shine wanda zai zaɓan ma musulmi su duka abin da yake shine mafi alkhairi gare su cikin addininsu da kuma rayuwarsu ta yau da kullum na duniya ni dai iyaka abin da zan iya kenan da ina waje ga abin da zan yi amma cin da ina nan yawa tsare to Allah shi zai zaben mu al'umma abin da yafi dacewa da addinin su da kuma rayuwansu walam yanqati adh-dhur mala yace ƙaryan bata yanke ba ko walam yanqati ad-dawru ya madidi da yawo da jita-jita bai yanke ba wata zulul khaira kuma irin wannan abubuwan ba a gusar da shi ba illa bil inabati ilallah sai bawan da ya zama ana ma wannan ya tattara al'amarin shi ya maida ma Allah walistighfar kuma su waɗanda suke aikata ayyukan ɓanna suke yada sharri da ɓanna cikin al'umma da cutar da mutanen kirki to dole sai sun yi istighfari wa tauba waɗanda suka ɗauko abubuwan da ba sha addini suka kawo cikin addinin da waɗanda suka ƙwaru wasu tare da su ne ke da gaskiya to sai sun tuba wasu diƙin liltija kuma ya zama a koma ga Allah da gaske ba da yaudara ba fa innahu subhanahu domin shi Allah madaukin sarki la malja'a minhu illa ilaihi ba a da wajen mafakiya da mutum zai je fake Allah sai ga Allah kawai duk abin da ya taso ku duk wani mataki da yake ganin barin ɗauki kaza ƙila a ƙarƙashin wannan akwai mafita kana ɓata mu kanka lokaci ne an fahimta ba ka da mafita a komi Allah sai ka koma ma Allah komi ka tattara ka watsar ka tuba ka yi isgifari ka nemi komawa ga Allah komawa ta gaskiya to shine Allah madaukakin sarki zai tsaya ma amma duk wani a kirkire kaza a yi dabara iri kaza wannan ba za ta fishe su ba in kun lura da wannan maganan ibn taymiya yana gaya masu magana ne a bakaice ko riga kun gama yada magana kun gama batanci da cin mutunci a kaina kuma ita wannan maganan ba zai yi ku kashe ta yadda kuke son ku kashe ta ba sai kun koma ga Allah kun yi istighfari kun tuban ma Allah kuma komawa ta gaskiya ba ta yaudara ba ku sani ba ku da mafaka Allah sai ga Allah jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kuma wannan magana ibn taymiya ya gaya mana zamanin shi har yanzu nan ma haka ne in ba wannan aka yi ba ko illahi allazi duk kokarin wai a kifa kura da gado ba za ta rahu ba Allah shi kiyaye wala haula wala quwwata illa billah amma ma ya ta'allaƙo bilisti ghafa bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn taimiyya ya ce dangane da abin da kuke zargi na cewa na yi magana a kan neman agaji ga annabi to wannan maganar da wata da za mu zo mu tarar da ita a gaba to tana da ayar maganar da za mu tsaya mu tattauna domin harka ce ta aƙida harka ce ta ilimi domin a fito ma al'umman annabi da harka a fili kun ce na ce ba za a nemi taimako a ce Allah yi man kaza dan annabi ba fa innal muslimina muttafiquna ala ma alimuhu bil ittirar min dinil islam yace duk musulmi sun hadu cewa wannan abu ne sananne ga addinin musulunci annal abda la yajuzu lahu an ya'buda an ya'bada cewa bawa kowaye bai halatta abota mashi ba wala yad'u kuma bai halatta a kira shi ba wala yastaghith kuma a nemi agajin shi bai halatta ba wala yatawakkalu kuma ba za a dogara ga kowa ba illa alallah sai ga Allah kadai wa anna man abada malakan ka sani duk wanda ya bauta ma mala'ika muqarraban na kusa da Allah aw nabiyyan mursalan ko wani manzo wanda yake mursali aw da'ahu ko ya kira wannan annabi manzo aw istaghatha bihi ko ya nemi agajin shi fa huwa mushrikun wannan mushriki ne duk malaman musulunci sun hada haka au ya ya mika'il misali yace fala yajuzu inda ahadin minal muslimin mala yace wannan bai halatta ga wani daga cikin musulmi an yaqul alqa'il a same shi yana cewa ya jibril au ya mika'il أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله يشي جبريل ميكائيل إبراهيم كو موسى كو يا من زن الله اغفر لي كغافر تامن أو ارحمني كو كجكينا أو ارزقني كو كأزرتاني أو انصرني كو كما كتيمكيني أو أئني كو كآغجيني أو أجبرني من أدوي au a jirni min aduwi ko ya ce ka taimake ni akan maƙiyina au na hawa zalika ko makamancin waɗannan kalmomi bal haza kulluhu min khasa'isil uluhiyya wannan ayyuka ne duka Allah ne kadai yake banta da su duk musulmi sun haɗu bai halatta a yi ma kowa wannan sai Allah ba to ni sai hukunta ni da abin da duk musulmi sun haɗu an gano wannan da kyau ko وهذه مسائل sharifa ابن تيمية ce waɗannan matsaloli ne masu daraja ma'arufa kuma sanannu faƙada bayyana hal ulama malamai sun yi bayaninsu dalla-dalla filla-filla sun yi bayaninsu a sarari wa an lamma zakarta li zalikal yau mai haza ibn taymiya ya ce yayin da ka gaya min wannan magana a yau qultu laka na gaya maka mun gano wannan da kyau ko هذا من أصول الإسلام كوي زما وأنت لما ذكرت لي ذلك اليوم هذا كاغي labai rannan da muka tattauna da kai da muka zo kafin a kulle ni ai ka kawo wannan magana kuma na gaya maka hadha min usulul islam waɗannan bayanai yana daga cikin usul na musulunci sauka a kansu to rusa musulunci ne to me yake so mu yi fa'iza kan alƙadi la yi farriƙo bayan dinin islam idan alƙali ko malami bai iya rabe maganan abin da yake addinin musulunci wa dinin nasara kuma bai iya rabe addinin kiristanci alladhi yada masiha wanda ake bauta ma isa almasihu wa ummuhu da mahaifiyan shi to ba kaifa asna wa ana me yake so in yi ni alƙalinku da kuka dogara a kan shi bai iya bambance mai musulunci mai kiristanci an gane wannan da kyau ku kama a ce malami ne kasa gane musulunci da siyasa an gane ya kasa gane menene musulunci da neman kuɗi mai musulunci da neman magoya baya ka kasa gane bautan Allah da abin da ba bautan Allah ba a yan samu matsala kuma shi na abin da ibi ne taimiyya yake faɗi la yufarriqu bainal yamini wash shimal bai san bambancin dama bai san bambancin hagu ba an gano wannan yace to me kike so ni in yi kun sa alkali mashirmanci Allah shi kiyaye walakin man yattakhidha nafisa mala yace ka sani wanda ya dauki nafisa ita sayyida nafisa min ahli baitir rasul tana daga cikin ahlul bait وقبرها معروف بالقاهرة قبر انت سننين مصر يعظمه العامة وند جاهلا مصر سنا جرم مقبر to wanda ya dauke ta wannan nafisa rabban a matsayin abin bauta wa ya ƙulu yana cewa innaha tujirul kha'if tana tsayawa ta kare duk wanda ya tsorata wato ghithul malho kuma wanda ya shiga halin damuwa tana kawo mai agajin gaugawa wa annahu walahun fi hubbiha kuma ya riga ya nutsi gaba ɗaya cikin santa wa yasjidu laha har sujada yake mata wa yatadarra'u fi du'a'iha yana ƙanƙan da kai wajen roƙonta misla ma yatadarra'u fi du'a'i rabbil ardi was samawat irin yadda yake kankan da kai wajen roƙon Allah Ubangijin ƙasse da sammai, wai tawakkalu alaman ƙadamata kuma yana dogara ga wanda ya mutu, wala ya tawakkalu alal hayyin ladhi la ya mutu, bai dogara ga rayayyen sarkin da baya mutuwa wala raiba anna ishrakihi biman huwa afdalu minha ma da yace irin wannan in ya riki wanda ya fi nafisa ya dogara da shi yana kiran shi yana neman bukatuwan shi a wajen shi ya kuna akawa shirkan shi yafi na wancan girma yafi na wannan karbiya na iya da shi qala ta'ala ku sani Allah madaukin sarki yana cewa qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wai shin wane ne mabudin mallaka da iko da buwayan komai yake a hannun shi wa huwa yujiru shike bada mafaka wala yujaru alaihi ba wanda ya sai fake bai kai gare shi ba in kuntum ta'lamuna in kun san shi waye wannan sayaquluna lillah za su wannan mukamin na Allah ne kul ka ce masu fa'an na tusharo to me yasa ake sirrice ku ne ga gaskiya ga gani karara an jima kuma a zo maka da siddabaru da karerai da kwatance-kwatance na banza kuma ka bari Allah ce fa'an na tusharo ina hankalinku yake ko ba ka da ilimi kai ba ka da hankali ka kasa bambance Allah da shiririta ka kasa bambance malami da mashirmanta ka kasa bambance ilimi da hayaniya da argowa jama'a mun gano wannan shine wannan fa Allah ne yake aiki kuma an dauki aikin Allah an ba wasu kuma shine Allah ya ce wa an sirrice ku ne su da kan suka ce Allah ne fa shine ibnu taymiya ya kafa musu hujja da wannan aya domin ta zama hujja da dalili karara a kansu aya ta 88 da ta 89 cikin suratul mu'minun wa hadith mu'az lamma raja min ash-sham kuma ga hadisin mu'az yayin da yana daga ƙasan sham fasaje da linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ya zo yi annabi sujada ya ce yana yin sujada sai annabi ya ce ma haza ya mu'az a'a me kuma wannan ya mu'az faƙala sai mu'az ya ce ra'aituhum fi sham na gansu ne a ƙasan sham yasjiduna li asaqifi li asa fiƙatihim suna yin sujjada ga manyan malamansu da limamansu da fada-fadansu wa yazkuruna zalika an anbiya'ihim kuma suna cewa wai annabawansu ne suka ce a yi an gano wannan faƙala ya mu'az sai annabi ya ce ya mu'az a ra'aita laumararta bi kabari me kake gani da zan mutu abin da na kabari sai kai ka zo wucewa wajen kabari na a kunta sajidan lahu za ka yi makabari na sujada ƙalala sai mu'az ya ce a ƙala sai annabi ya ce falatas judli saboda kakka ƙara min sujada falau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin da zan yi umarni ga wani a ce ya je ya sujada ga wani la'amartul mar'ata an tasjida li zawjiha da mace na ce ta je ta rika kwantawa ko ta duka ta gaida mijinta wannan hadisi mare yace akhrajahu ibn maja fi abwabin nikah babu haqqu zawji alal mar'a a babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matan shi a lamba hadisi na 1853 min hadisi abdullahi bin abi aufa wa tabarani fil kabir haka al-imam tabarani ya fidda wannan ruwaya a cikin mu'jamul kabir a mujalladi na 8 shafi na 31 lamba hadisi na 7294 min hadisi suhaib wa qala al-haythami al-imam al-haythami ya fadi a cikin majma'uz zawaid a mujalladi na 4 shafi na ɗari uku ya ce rawahul bazar wa tabaraniyo wa fihi annahas bunu fahamin wa huwa da'if wannan hadisi ingantacce ne matsalan shine da ya ce a ra'aita laumarar ta bi kabari a kunta sajidan lahu wannan ruwaya ne bata tabbata ba Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce faman la yanha ad-dallin duk wanda zai ga mutane sun bata sun kama tarba ba na gaskiya ba kuma da sunan addini ko ilimi ya ƙi hana su an gane min misali hada shirk yana ganin irin wannan shirka ko bid'a ko son zuciya ko miyagun al'adu ko fasikanci ko zalunci kirikiri ya ja baki ya mutane shuru mun gane al-muharram abin da yake haramun ne bi ijma'il muslimina duk musulmi sun hada abin bai da kyau fa kaifa yanha amma huwa qallumin ya zai hana wanda yake nan kasa an gane ya kasa hana na sama zai iya hana karami ba zai iya hanawa ba ina fatan mun gane wannan ana shirka bai wa'azi a bari ba zai shirka ya ce a bar banna ne ba zai yi ba ce dole mu hana duka wa man da'a rajulan aw imra'atan min dunillah ibnu taymiya ce duk wanda ya roki wani namiji ne ko mace fa huwa mudahil liman ittakhadha al-masih wannan ɗaya yake da wanda ya riki Isa al-masihu wa ummuhu ilahaini da mahaifiyan shi a matsayin allola min dunillahi kun gano wannan in ka tasa wani mutum kana kiran shi kana roƙon shi ko mace a ce nafisa ko rabi'a al'adawiyya da sauran waɗanda bayi ne da suka gabata masu tsarki mala ya ce to da kai da ɗan mishan da ke bauta ma isa da mahaifiyan shi duk tafiyan kuɗa a ga ibini taimiyya ma na ƙara ƙarfafan magana kenan ofis sahih ibn taymiya ce ya zo cikin bukhari anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala annabi ya ce la tutruni ku daina kuzuzuta ni da yabo kama ataratin nasara isa ibn maryam kamar yadda kiristoci suka kuzuzuta isa dan maryama da yabo fa inna ma ana abdun ni bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuli ku ce ni bawan Allah ne ko manzon shi ne ku tsaya nan wani hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu ahadith al-anbiya babu qaulul lahi ta'ala wadhkur fil kitabi maryam ya kawo a lamba hadisi na 3445 wa ibn hibban fi sahih a juz'i na 14 shafi na 133 lamba hadisi na 6239 wa ahmad fil musnad haka al-imam ahmad ya fidda wannan ruwaya a cikin kitabul musnad jiz'in farko shafi na 23 lamba hadis na 154 wa ghairuhum an ibn abbas an umar radiyallahu anhu bal man sawwaga an yud'a al makhluq duk mutumin da yake ganin zai ba da daman a iya roƙon bayi abokan halitta wa mana addu'a al khaliq ya hana a roƙi Allah alladhi fihi tahqiqa as-samadiyya wanda roƙon Allah shi ke tabbatar da cewa Allah shine abin nufa ai duk bukatan ka wa kake nufa da ita in ka ce kar a roƙi Allah ma za a iya roƙon wane da wane to ka rushe ma Allah samadiyya mun gano wannan da kyau ko wal ilahiyyatihi kuma ka rushe ma Allah allantakan shi فقد ناقص الإسلام فقد ناقض الإسلام wannan kai tsaye ya warware musulunci fi nafi fi nafi wal isbat wajen korewa da tabbatarwa la ilaha sai ka ce me illallah in ka ce a kira wani wanda ba Allah ba ka kore kore wanda ka yi in ka ba da daman ba za a iya roƙon Allah ba a roƙi wane da wane ma ya isa to ka kore tabbatar wanda ka yi an gano wannan da kyau ko domin wane ka mai da shi ilah kuma an jima ka ce babu ilah sai wa sai Allah ka yi tufka da warwara shi ne sai malai ce faman na ƙadar islam fin nafi wal isbat wa huwa shahadatu Allah ilaha illallah ka ji shekul islam bayani dalla dalla ba jibge kuma wannan fa wanda suka kulle shi ne a gidan yari kuma sun je sun same shi a gidan yari kaga hujjoji yake kawa a tsanake a natse ba harguwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu mala yace wa amma huququ rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma dangane da haƙoƙin annabi bi abi huwa wa ummi yace na bada fansan uwata da ubana ma'anan wannan shine kaddar ina raye da iyayena zamanin annabi wani abu ya zo zai faru ga annabi ibn taimiyya ya yadda wannan abin a ɗauke shi ya faru akan iyayen shi amma ba kan manzan Allah ba misal taqdimu muhabbatihi ala nafs yace dole ne a gabatar da kaunan annabi hatta a karan kanka wal ahal ka gabatar da kaunan annabi kan iyalanka wal mal haka kan dukiyanka wa ta'ziruhu da girmama annabi wa tawqiruhu da martaba shi wa ijlalihi da daukan shi sama da kowa wa ta'atihi da yi wa annabi biyayya wattiba'i sunnatihi da kuma yi ma sunnan shi da'a sau da kafa wa ghairu zalika da makamantan wannan fa azimatun jiddan mala ce wannan babban al'amari ne matuka kuna jin ibnu taymiya ko yana fitar da abubuwa filla filla ko su waɗanda aka yi matsaye gumin ba su ji wannan ba fa haka kawai suka ɗauko bawan Allah suka kai shi gidan yara suka kulle shi ba wani dalili kawai aka ja kulle shi an fahimci wannan da kyau ku shi sa karka ya daga sa kanka cikin fitinan da in aka zo aka yi bayani wani lokaci zai gaji kunya Allah shi kyauta mala ya ce wa kazalika ma yushra'u at-tawassul bihi fi du'a haka abin da kuke zargi na da shi na cewa shari'a ta yadda ai tawassuli da annabi wajen addu'a ya ce ni ban hana wannan ba sai dai bayani ya yi to za mu yi bayani a kan ya tawassuli yake ka yi da annabi wajen addu'a kuma ba na shirkan ba ne ta wani ɓangare ita ce ɗaya magana da na ce mu haɗo da wannan da wannan da ta zo nan gaba kama fil hadisin da zai rawahu turmidi kama hadisin da alimamu turmidi ya ruwaito wasa hahu shi kuma turmidi da kanshi ya inganta shi annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama allama shaksan an ya ƙol annabi ne ya karantar da wani addu'a ya ce allahumma inni as'aluka allah ni ina roƙonka wa a tawassalu ilaika bi nabiyyika muhammadin kuma ina kamun ƙafa da annabinka muhammad nabiyyin rahama annabin rahama a'a kuna jin bayani ya muhammad ya rasulallah إني أتوصل بك إلى ربي في حاجة لتقضيها ina tawassali da kai zuwa ga Ubangiji na Allah ya biya min bukatan da nake da ita. Allahumma ya Allah, fashaffi'uhu fiya Allah ka ba annabi cetona. Haza tawassul bihi Hassanun, Ibn Taymiyyah ya ce in kai irin wannan tawassuli da annabi abu ne mai kyau. wa amma du'a'uhu wal istighatha bihi amma ka roki annabi ko ka nemi agaji da a wajen annabi kai tsaye fa haramun ibnu taymiya ce wannan haramun ne ida kanta wannan tawassulin mu ma mun ce haramun ne kuma hadisin ya inganta ibnu taymiya kuma ya ce hadisin hasan ne kuma hadisin ma sahihi ne to ya bayanin yake ba kai sake bayani daga kaji hadisi ya gaba sai malamai sun ma bayani shi ne za mu zo maku da izinin Allah wani hadisi ya akhar da turmidi al'imamu turmidi ya fitar da shi a cin abuwabu da'awat a lamba hadisi na 3,578 min hadisi usman bin hunefin bi hazil alfaz allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahama kun ji wannan ruwayan kuma inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha lituqdi li Allahumma washaffi'u fiya to za mu zo mu ji waɗannan ruwayoyi da iznin Allah sai mu tsaya mu tantance menene haƙiƙanin bayanan waɗannan ruwayoyin baki ɗayansu mun gano wannan da kyau ku idan wani ya zo ya ji fallon wannan bayanin kaɗai sai ya ɗauka sai ya ɗauka ilimi ne zai je kawon faɗa sai ka tambayi malamai sai a tambayi annabi a tambayi sahabbai a tambayi malaman farko menene ma'anan wannan hadisin shine abin da zamu yi yanzu an gano wannan shine mai ahalar ya ce wala yahilla lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi in baka sani ba sai ya ce wa yas'al al ulama wa yaktadi bil muttabi'ina lis sunna Allah ya sa mu dace du'aun mustajab ga wata hamshakiyar addu'a wacce kaman yankan wuka da ka roƙa da an baka a'a muna so bara ce kuna sa a baku to ku karanta sunanin turmidi a jiz'i na sha ɗaya shafi na 497 a lamba hadisi na 3502 al-imamu tirmidhi yace haddathana mahmud ibn gailan قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن أمارة بن خذيمة بن ثابت عن عثمان بن هنيف أن رجلا درير البصر wani mutum ne wanda yake da dundumi bai gani har wannan cutan ta kai shi ga makanta a tan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ya zo wajen annabi ya ce udu'ullaha an yi afiye ni ka roƙa min allah maɗaukin sarki ya bani lafiya ƙala sai annabi ya ce in shi ita da autu zan maka addu'an in kaso kuma za ka warki wa in shi ita sabarta ko ka yi haƙuri a ruwayan wannan mutumin aljanna ce makomanka fa huwa khairun laka yin haƙurin da makantan shefu maka alheri ƙala sai wannan makawa ya ce fad'o annaba roƙon mun allan nan ne ƙala fa'amarahu an ya tawadda'a sai annabi ya ce mai je yi alola fa yuhsina wudu'ahu kuma yi alolan da kyau waye da uwa bi haza du'a ya roƙi Allah da wannan addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyar rahama ya Allah ina roƙonka kuma ina fuskantarwa gare ka zuwa ga annabinka annabi Muhammad annabin rahama inni tawajjahatu bika ila rabbi fi hajati annabi ina fuskantar da kai zuwa ga ubangiji na dangane da bukata na hazihi lituqdali dan Allah ka biya min ita Allahumma fashaffi'hu fiya Allah ka ta annabi ya zama mececi na a cikin wannan matsalar kun ji yanda ruwayan take a cikin Tirmidhi qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yace hadha hadisun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hasan ne kuma hadisi ne ingantacce garibun la na arifuhu illa min hazal wajihi ya ce wannan ruwaya ba mu santa ba sai ta wannan hanya ba kwaya ɗaya min hadisi abi ja'farin wa huwa al-azmiyu wa usman ibn hunayf wa huwa akhu sahal ibn hunayf kun yi wannan ruwaya na tirmidhi ko ɗaya ruwayan ta zo a cikin mu'jamul kabir na al-imam tabarani a jiz'i na bakwai shafi na ɗari hudu da goma a lamba hadisi na dubu takwas da ɗari biyu da talatin da biyu al'imamu tabarani ya ce haddasa na tahir bune isa bune ƙairasin al-misriyu al-mukri قال حدثنا أسبق بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي الروح بن القاسم عن أبي جعفر الأزمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن هنيف عن أمه عثمان بن هنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حاجة له wani mutum ne ya rika zuwa wajen sayyidina usman dan affan don yana da wata bukata yana son usman ya dan bashi yan kudi ne ko yan menene haka fakana usmanu la yaltafitu ilaihi duk sanda ya je usman bai bashi kulawa wala yanzuru fi hajatihi san ma bai dauki matsalan shi ya duba ba ballantana ma ya biya mai ita falakiya ibn hunayfin sai shi wancan mutum ya samu ibn hunayf fashaka zalika ilaihi sai mai kukan wancan abin da yake fama da kuma yadda yake zuwa wajen usman kuma yana ganin usman yana da halin da zai taimaka mai amma kuma taimako ya gagara faƙala laho usman bin hunayfin sai usman ɗan hunayf ya ce itil midata tafi wajen alula fatawadda ka je ka yi alula sun ma'atil masjida sannan ka tafi masallaci fasalli fihi raka'ataini ka je ka yi raka'a biyu sun maƙul bayan ka gama sai ka ce allahumma inni as'aluka allah ina roƙonka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyina muhammadin kuma ina fuskantar da kai ya Allah zuwa ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiyyar rahama annabin rahama ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fataqdi li hajati ina kamun kafa da kai wajen ubangiji na don ya biya min bukata na wato zakkiru hajataka sai ka faɗi bukatan wa ruh sannan kai maza kai sammako gidan usman hatta arwaha ma'aka don ke zamanto kayi sammako tare da shi jijjifi na sammako ya same ka a can fantalakar rajulu fassana amma kala lahu mutumin ya je abin da gaya mai sun ma'ata baba usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu sai tafi kofan gidan sayyidina usman faja albawab yana sallama sai yaron da ke kula da kofar gedman na sayyidina usman sai ya fito hatta a hada biyadihi ya kama hannun mutumin fa'adakhalahu ala usman bin affan radiyallahu ta'ala anhu ya shigar da shi wajen usman fa'adlasahu ma'ahu ala infisati hunaifan ya zaunar da shi a kan wannan shimfiɗa da doman da usman yake zama faƙala sai usman ya ce hajatuka mai buƙatanka fazakara hajatahu ya faɗi buƙatun shi waƙada halahu usman ya biya mai buƙatun duka sun maƙala lahu sannan sai ya ce ma zakardu hajataka hatta kana sa'a وقال يجي وكان لك من حاجة فأذكرها ثم إن الرجل خرج kun gano wannan yace duk bukatun da kake da shi da baka faɗi ba yanzu lokacin faɗi yayi faɗi ya gama faɗa ma Usman tsaf a gama biya mai ya fito an gano wannan da kyau ko summa inna rajula kharaja min indihi falaqiya Usman ibn Hanif yana zuwa sai ya da Usman dan Hunayf faƙala lahu ya ce jazakallahu khaira Allah ya saka ma da alkhairi ma kana yin fi hajati duk bukatun da na je da shi da bai kula ba wala yaltafitu ilayya bai ma kalle ni ba hatta kallamtahu fiyya har sai da ni magana aka yi mai magana dangane da ni faƙala usman ibn hunayf sai usman dan hunayf ya ce wallahi ma kallamtuhu ba ni na je ne mai magana ba walakin ni shahidtu rasulallah kun sai ya ɗauka cin da ya ga mai bukatun shi shine ya je roƙon mai wajen usman dan adadduman usman ya zauna dan hunayf din kun gano wannan dan shi na hannun daman sayyidina usman ne ya ɗauka shine ya je mai iso shine shi wallahi ne ban mai magana ba sai dai ka ganin nan ina nan ne atahu darirun wani mai dindimi ya zo wajen annabi fashaka ilaihi dhahaba basarihi ya mai kukan makanta faƙala lahun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fatasabbar annabi ya ce kai haƙuri faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah laisa li qa'idun wa qad shaqqa alayya yace ban da ɗan jagora kuma wannan na wahalar da shi faƙala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce a'iti mi da'a tafi wajen alola fatawadda'a ka yi alola ka zo sun masalli raka ta ni sannan ka je kai nafila raka biyu sun mad'u bi hazihi da'awat sai ka roƙi Allah da waɗannan addu'o'i qala ibn hunayf fa wallahi ma taqama tafarraqana wa qala bin al hadisu yace ba mu dade muna magana ba da annabi kuma ba mu rabu ba hatta da khala alainar rajulu sai ga wannan mutumi ya shigo wa ka'annahu lam yakun bihi durrun kat kai ka ce bai taba rashin lafiyan ido ba ya warke nan take حدثنا إدريس بن جعفر العطار حدثنا عثمان بن عمر بن فارس حدثنا شعبة عن أبي جعفر الأزمي عن أبي أمامة بن سهل بن هنيف عن أمه عثمان بن هنيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه to irin wannan tawassulin ne muke cewa shirka ne an gane kuma gashi a hadisi ingantacce har hadisai biyu kuma gashi har an yi ma irin shi kuma an me Allah ya karba kuma har yanzu shirka ne an gane wannan to amma meye bayani to dole sai an haƙura duk wanda ya samu wannan bayanin sai ya jira bayani na gaba kuma an gane wannan da kyau ku hukumu su'ali bi wajihin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata wasu bihi menene ke hukun ke tambaya menene hukuncin ka roki Allah dan alfarman fuskar annabi ko ka ce ina tawassuli da annabi ko dan darajan annabi ko dan kiman annabi ko dan butar annabi ko dan alfarman alfadaran manzan al kun gano wannan da ke ku me hukuncin wannan shi za mu tattauna ne a cikin sharhi sunan abi dawud na abdulmuhsin abbad a mujalladi na goma shafi na 290 ya ce hal ya juzu an yus'al an yas'al al-insanu bi wajihin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halatta wani ya roƙi Allah Allah ya biya mai bukata don alfarman fuskan annabi aljawab abdulmuhsin abbad ya ce la bai halatta ba la yas'alu bi wajhin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a tambayan Allah dan fuskan annabi la yaqulu as'aluka bi wajhin rasul ba za ka zo addu'a kana cewa ya Allah ina roƙonka dan alfarman fuskan annabi ba aw atawassalu ilayka bir rasul ko ina tawassuli gare ka ya Allah da annabi ba fa kullu hadha la yajuz duk wannan bai halatta ba wa huwa min umurul munkara kuma abubuwa ne abin kyama da shari'a bata yadda ba amma kuma kama a cin wancan hadisan an yi kuma an gane to ku zo mu ci hal yajuzu tawassul bi a'malil ghairi salihah shin ya halatta mutum ya tawassuli bi a'malil ghairi da ayyukan wani can daban ayyukan da suke as-saliha ayyuka na kwarai kaman ka ce Allah ina tawassuli da ayyukan mai shago ka gani ai algairi ne wani ne can daban kuma ayyuka ne ka kalla na kwarai zaka yi tawassuli da wannan ko ka ce Allah ina roƙonka ina tawassuli da kamun kafa da wa'azi da haddan malam Jafar eh zaka iya an fahimta akwai wata magana a cikin nan a cikin mausu'atul albani fil aqida mausu'at an tattara wasu bayanai ne na babban malami muhammad nasir dinar albani wanda ya a gidan rediyo ne gidan tv ne mujalla ne an ji an mai tambaya ne akan hanya ne aka tara waje ɗaya babbar mausu'a ce wanda abu abdurrahman muhammad nasir din bunu noh bunu alhaj annoh bunu najjati bunu adam al-ashkudiri al-albani kaji cikakken nasaban albani kenan a cikin mujalladi na uku shafi na 650 su'al an jima albani da tambaya ne masalan ana mai tambaya ce misalin ni kasan da ake wannan tambayan a gidan rediyo ne ya ce misali ni ne lokultu allahumma inni atawassalu ilayka masalan fi mahabbati li sheikh nasir dan jarida ya ce wala albani da zan roki Allah in ce ina tawassuli ga Allah da irin kaunan da nake ma Muhammad Nasir dinal albani أو اللهم إني أتوصل إليك مثلا في أعمال الشيخ ناصر ويا الله إنا توصلي غريكا da ayyukan Muhammad Nasir Din Albani ya juza haza wannan ya halatta a sheikh albani ce la mm la ya jus bai halatta ba li'anna sheikh nasir sau da shi albani huwa fardin min afaradin umma wani ɗaya ne daga cikin ɗaya-ɗayan al'umma lakin lokulta a ta wasu ilaika bi mahabbati li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa kai ya allah ina roƙonka da irin ƙaunan da nake ma annabinka Muhammad fahaza ya juzu wannan ya halatta Allah ina tawassuli da ƙaunan da nake ma annabi Muhammadu kai addu'a da haka wannan ya halatta li'annahu maqtu'un bihi wannan kai tsaye ne an yadda in kai haka na'am an gane ita wancan addu'an dan kar mu bar wasa igiyar ruwa cin da kaga sai an kwana bakwai kuma zo su ta waltsalwan tsalbar sai inda za su yi ba a gano wannan da kyau ko akwai mahazufi ne an gano wannan da kyau ko inni atawassalu ilayka bi du'a'i nabiyyika muhammad sau da ai da ya je ya alula ya dawo sallah annabi yana mai addu'a ne shi ma ya koma gefe ce ya Allah ina tawassuli da wannan addu'a na annabinka shine akwai mahazufi ne kaman was'alal qarya ne ai akwai mahazofi idafi an gano wannan da kyau ku akwai idafan da aka cire shine was'al ahla qarya ina fatan mun gano wannan da kyau to amma mu ce je karanta wannan duka cinda nazari suke yi ba malamai bane ko ba karatu suka yi ba to dole ne kawai za su ce ai ma gashi an ce daga ran da malami ya biyo ta kan matsalan ko zai shiga matsala an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu katu na gaba muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum